الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى شاشدة قوة أكو شكرا ta dubu da da arba'in biyu hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na biyar aya ta ashirin a cikin wato tafsirinmu na suratul mu'minun wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan wato aya ta ashirin wa shajaratan takhruju min turi saina'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da bayani dangane da baiwa da ya yi mana cikin abubuwan da ya halitta mana ya ce wa shajaratan ta min turi saina'a wa shajaratan ana nufin wa an sha'ana shajaratan muka dada tsirar muku muka dada saman muku da ainihin wato bishiya shine shajara ko kuma ka ce itace duk wani itace ana ce da shi shajara takhruju min turi saina'a wanda take fitowa daga wani wuri da ake ce da shi turi saina'a jabalun ne wato wani dutse ne ake ce da shi turi saina akan ce turi sina akan ce kuma turi saina ko dai bi kasri sini ko kuma bi fathiha turi saina kamar yadda malam ya karanta mana ko turi sina wa turi sinin ko da ya zo a cikin wata aya din kuma mamnu'un ne lissarfi lil'alamiyyati wa ta'nisi kamar yadda malaman nahu suke faɗa mun fitar muku da wata bishiya a dutsen turi sina ko turi saina tambutu bidduhni wannan bishiya tana fitar da mai kalmar tambutu bidduhni wato ana nufin wannan bishiya tana fitar da mai shine bishiyar zaitun shine aka samu man zaitun da ake amfani da shi shajaratu zaitun kenan wasu sibghil lil akilin kuma ana amfani da ita wajen miya shine sibghil lil akilin wato idamun yasbighu al luqma wato kamar ana amfani da wannan mai din ayi miya a lullube wato loma a ci abinci abinda ake so a ce ana amfani da wannan mai wato wajen cin abinci kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana magana dangane da man zaitun kulu zaita waddahinu bihi kulu zaita kurinka cin ko kurinka amfani da man zaitun sannan kurinka shafa shi a jikinku a wata riwayar ya ce fa'in na yajilul basar yana ƙara wa ido gani wanda yake amfani da man zaitun ko yana cin ɗan itacen zaitun ko yana amfani da man zaitun wajen cin abinci ko yana shafa shi a jikinsa yana gyara fata kamar yadda ya zo a hadisi yana gyara fatan mutum kuma mata za su gaya muku su wasu suna amfani da shi inda aka ci gaba za ga man zaitun ko bishiyar zaitun ana yin sabulun zaitun akwai mai na zaitun duk olive oil din nan ai man zaitun ne to annabi ya ce ku rinka amfani da shi mai ne mai albarka mai ne mai amfani ko ba komai bishiyar Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wa shajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin tana tsirarwa wato ana samun mai a tattare da shi ne abinda ake nufi wato adduhun yace wa inna lakum fil an'ami la ibra lallai ku mutane akwai abun lura dangane da dabbobi da Allah ya halitta muku dabbobin ni'ima akwai abun lura dangane da raƙumi ku ga yadda Allah ya halicci raƙumi akwai abun lura dangane da sa ko bujimi ko saniya ku ga yadda Allah ya halicce su akwai abun lura dangane da wato tumaki ko awaki idan kun lura duk waɗannan dabbobi ne da ake amfanuwa da su amma Allah ya bambanta halittarsu Allah ya bambanta halittarsu to ya kamata ku samu ibra ibra ana nufin iza تعتبرون بها وإن لكم في الأنعام لعبرة أي وإن لكم في الأنعام لعزة تعتبرون بها نسقيكم مما في بطونها muna shayar da ku daga abin da ke cikin cikin wannan dabbobi shine allaban nono raƙumi ya fudda nono ku sha saniya ta fudda nono ku sha tinkiya ko akuya ta fidda nono ku sha nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira kuma bayan nono kuna da abubuwan amfani masu tarin yawa irin fatu da ainihin wato kafansu ko kofatansu duk ana yin amfani da shi wa min hata akuluna kuma kuna ci daga naman waɗannan dabbobi ku ci raƙumi ku ci saniya ku ci tinkiya ku ci akuya duka Allah ya halatta muku ya kamata ku ɗau izina dangane da waɗannan halittu ka duba yanzu girman raƙumi wallahi malam raƙumi ɗaya in ya ga dama duk masallacin nan ba bai isa mu kama shi ba in aka sake mana raƙumi ɗaya a nan duka yawan mu a rufe kofar masallacin nan a ce sai mun kama shi in ya ga dama ba zai kamu ba dan duk inda ya bude bakin sa yayi haka a can to za a bace in ya take ka da kafarsa zai iya karya ka amma abun mamaki idan ka zo cin namansa sai Allah ya sauƙaƙa maka shi ka masa dabara ka masa wayo ka sarƙe shi da igiya ka naɗe shi ya kwanta ka yanka shi ka soke shi duba bujimi malam duba sa inda ya riƙa ya zama cikakken sa kai ka isa ka taba shi wallahi baka isa ba amma Allah da hikimarsa sai aka ba wa dan adam wato wato dabara da hikima ta yaya ta yanda subhanallahi alazim wato da ya lallaba ya kwanta ya wurga igiya sai ya harbe shi kawai sai ya kada shi yazo ya danna masa wuka da kafansa da komai wanda inda za a baka rabin bujumin nan a ce ka ɗauke shi wallahi ba za ka iya ɗaukarsa ba a zuba maka shi a daro ka ɗauke shi wallahi ba zai ɗauku ba to kan wannan akwai ibra akwai abun lura akwai abun wa'azi da wa'azuwa a ciki wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da ke cikin cikin su ya ci ciyawa ya ci wato kazanta amma ya zo ya fito da nono fari sal kuma babu wani sinadarin da aka aka samu ana hada masa wai don ya fitar wannan nonon in ya zo fitar da kashi ya fitar da kashi mai wari mai ɗori baƙi kiran amma in ya zo fitar da nono sai fitar da shi fari kal madara mai ban sha'awa gata da ingredients abun gina jiki mai yawa a cikinta haka na raƙumi haka na saniya haka na cinkiya wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle akwai abin lura dangane da waɗannan dabbobi da Allah ya halitta muku don ku sani cewa akwai Allah wa alaiha wa alal fulki tuhmalun wa alaiha ai akan waɗannan dabbobi kamar raƙumi yana ɗaukan kaya tuhmalun wa alal fulki da jiragen ruwa sufur kenan tuhmaluna ake ɗora ku ka haushi ka ɗora masa kaya raƙumi malam sai ya yi tafiyar wata da watanni kana kansa yadda ka san za ka hau mota to ita gwandama mota ma a ce kana buga mata iska kana dura mata mai amma wallahi raƙumi zai iya share wata guda yana tafiya da kai bai sha ruwa ba wa inna lakum fil an'ami la ibra wa alaiha wa alal fulki tuhmalun ana dora ku akan ko kuna dora kaya akan su haka kamar yadda kuke dora wa jiragen ruwa haka kuke tafkawa raƙuma ku kaya to wannan duka bayani ne dangane da ni'imomi da Allah madaukin sarki ya yi mana kuma yake faɗakar da mu fa amma bi ni'imati rabbika fa haddis duk wanda ya san ni'imar Allah sai wa Allah godiya ya dade masa bauta me amfanin tunatar da mu ni'imomin ubangiji shine dan mu tuna lalle Allah ya mana dukkan baiwa sai mu rinka bauta masa kamar yadda ya ce bauta masa bayan nan yanzu kuma bayan sura ta kama na wannan bayanai za ta fara kama mana kuma bayani dangane da kisoshin annabawa sai ya fara da annabi Nuhu na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi haƙiƙa mun aiko nuh zuwa ga mutanansa annabi nuh an ce an aiko shi ne bayan ya yi shekara arba'in a duniya gani an aiko shi bayan ya yi shekara arba'in a duniya kuma sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa an ce bayan ruwan dufana ma da Allah ya halakar da waɗanda ya halakar sai da ya shekara sittin bai mutu ba kina annabi nuhu shekara nawa a duniya kenan dubu ɗaya da hamsin kenan shi kadai mu yanzu nan duk shekarun da zamu yi shekara nawa in ka kai ɗari ma sai ana hira da kai a rediyo to Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa ya ce ya kaumi abdullah ya ku mutane ku bauta wa Allah ana nufin a Allah wa wahido ku yi wa Allah da'a ku kaɗaita shi da bauta malakun min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta ba shi ba ma nan wato ana nufin babu wani abun bauta kowaye shi in ba Allah ba afala tattaqun yanzu ku ba kwa jin tsoro la takhafuna uqubatahu bi ibadatikum ghairihi yanzu ba kwa jin tsoron uqubar Allah ta yanda kuke bautawa wani ba shi ba afala tattaqun abin da ya gaya wa mutanensa ya ce ku ji tsoron Allah ku daina bauta wa wani ba Allah ba amma za ku ji me yasa kai yadda suka yi masa kuma me amsar da suka bashi me Allah ya ce فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين manyan mutane idan an ci almala'u ana nufin wato manya-manya masu jin gari kenan daga cikin mutanen shi annabi nuhu sai suka ba da ansa ma'ana su ne suna ganin sun isa suna da wadata suna da arziki suna da kaza su masu matsayi ne قال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه من يمن يمتاني cikin kafirai cikin mutanansa sai suka fada wa mabiyan annabi wato wa mabiyan su kai suke cewa ma hada illa basharun mithlukum wannan fa ba kowa bane face mutum ne irin ku kawai wai dan a wulakanta annabi no a tozarta shi suka ce wannan ba kowa bane illa mutum ne kawai irin ku yanzu wannan annabi mai da'awa annabi mai wa'azi annabi mai karantarwa a nuna shi a gaya masa wannan wai a ce wai ku duba ma hada wannan ba kowa bane illa basharun mislukum kawai mutum ne irin ku kawai yuridu an yatafaddala alaikum yana so ne kawai ya fifito a fifiko akan ku yatafaddala alaikum ay yatasharrafa alaikum yana so ya zo ya samu sharafa a kanku neman mulki yake yi neman sarauta yake yi wai so yake yi ya zamanto wato shi za a rinka bi matbu'an wa antum atba'uhu a rinka bin sa ku ne mabiya neman mulki kawai ke walau sha Allahu idan da Allah yana son kada a bauta wa wani ba shi ba la'anzala mala'ikatan ai da sai su aiko mala'iku su za su yi wannan aikin ya za a yi mai turo mutum in har Allah baya so a bauta wa wani ba shi ba to da mala'ika zai saukar ba mutum ba amma wannan ma haza illa basharun mislukum mutum ne kurin irin ku to daman yana daga cikin hujjojin kafirai shine su tunkari annabi daga cikin annabawa su ce wannan ai ba komai bane wannan kuma ba kowa bane ba su da kunya ba su da ta ido ko ba san ya kamata ba kuma wai dan a bata annabi sai a ce ai neman mulki yake ai neman sarauta yake ai neman matsayi yake yau da Allah yana so a bauta kar a bauta kowa an ba shi ba da ba sai turo mala'iku ba la anzala mala'ika ai da sai saukar da ainihin wato mala'ika la basharan ba mutum ba suka ce ma sami'na bi hadha wannan abin da Nuhu yake kira a kai alladhi da'a ilayhi nuhun min at-tauhidi mu ba mu taba ji ba fi aba'ina al-awwalina tauhidin da yake kira zuwa gare shi ba mu taba ji ba a cikin wato iyayenmu na farko suna nufin al'ummar madiya al'ummomin da suka gabata suka shuɗe mu kam ba mu taba sani ba ba mu taba gani ba ma hadha illa basharun مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to Allah sauye wannan ita ce amsar da suka bawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam bari mu ji me yace
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
Allah madaukin sarki ya ci gaba da ma mu amsar da waɗannan kafirai suka gaya wa annabi Nuh bayan waɗancan maganganu sai suka sake cewa yau ai wannan fa mahaukaci ne wal iyaz billah in huwa illa rajulun bihi jinna wannan magana ta yi muni wannan ta sa Allah ya sako musu ruwan dufana ya halakar da su rajulun bihi jinna in an ce jinna ana nufin wato halatun min aljunun ko halatu junun akwai tabuwar da motsin hankali a tattare da shi ku jira har zuwa wani lokaci na mutuwarsa za ku ga hauka annaban Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya turo shi yau ga wani ya buɗe baki ya ce mahaukaci ne shi kun ga anan sai ku ga rashin kyautawa da batanci da ake yi wa masu da'awa a yanzu da ɗan dama-dama da ɗan dama-dama yanzu ma ana faɗin abin da ake faɗa amma dai da wahala wani ya zo ce mahaukaci ne kai sai dai ya faɗa abin da zai yi maka sharrin da zai iya maka to amma wallahi ya koyan uwana an gaya wa annabawa cewa su mahaukata ne shi sa annabi nuhu ya ce ya ubangiji ka taimake ni akan karyata ni da suka yi ya Allah ka halakar da su tun da suka karyata ni suka ce su ni mahaukaci ne suka ce neman mulki nake neman sarauta nake qala rabbi sunni bima kadzabu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi ansa yace ga abin da zaka yi muka yi masa wahayi muka je ka je ka kera jirgi muna maka wahayi muna masu kulawa da shi idan al'amarinmu ya zo Allah zai sako ruwa al'amarinmu na halakar da su Allah zai sako ruwa ta yadda wannan ruwan zai mamaye ƙasar ko garin gabaki ɗaya komai sai ya nutse idan kaga tukunya ta mai gurasa ta fashe da ruwa tana bulbular da ruwa to alama ne na cewa mutanen ka sun halaka to maza maza maza ka ɗauki iyalanka ku shiga wannan jirgi da muka ce ku yi wannan asafina alfulku ƙur'ani ya ce amma ana nufin asafina fasluk fiha min kullin zaujen isnayin namiji da mace ai min kulli anwa'ihima isnaini zakaran wa unsa namiji da mace Allah tabaraka wa ta'ala ne ya turo wa annabi Nuhu kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa Imam Suyuti yake cewa wato wa fil qissati anna Allah ta'ala hashara li Nuhin as-sibah والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الانثى تند الله yace ka shigar a cikin wannan jirgi ka shigar da namiji da mace to sai Allah ya masa tsuntsaye ya halitta masa ainihin wato dabbobi idan ya zo ya daga hannunsa kamar yadda ya faɗa ya bugi hannunsa na dama sai ya kama namiji a cikin dabbobin ko a cikin tsuntsayen hannunsa na hagun sai ya cafki ta mace a cikin halittar da Allah ya sai ya ɗauke su ya zuba su a cikin wannan safina ɗin a cikin wannan jirgi ina matarsa ta halaka illa imra'atahu kanat min al-ghabirin ina ɗansa eh ya halaka kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala ya bamu labari a cikin wato suratu hud ɗansa bai bi shi ba yi bai imani da shi ba ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirina kai dana zo kawo zo mu tafi kakka zama cikin kafirai sai ya kiya bi shi qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma yace a kyale ni zan hau wancan dutsen zai hana ruwa ya taba ni yasimuni min alma yace la asima al yawma min amri llahi illa man rahim yau fa ba wanda ya isa ya kubuta daga wannan ruwa babu wanda ya isa ya kubuta daga wannan ruwa sai wanda Allah ya yi mai rahama amma ina bai yadda ba ruwa yana ta haɓaka ruwa yana ta ɗaguwa ruwa yana ta ɗaguwa yana cinye gidaje yana cinye kaza yana cinye kaza yaron nan ya je ya hau saman dutse wallahi sai da igiyar ruwa ta je har saman dutsen ta markaɗo shi ta halakar da shi annabi nuhu ya nuna damuwarsa yace qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamu alhakimin ya allah dana yana cikin iyalina kuma alkawarinka gaskiya ne kai ne ka fi kowa iya hukunci Allah ya ce ina qala ya nuhu innahu laysa min ahlik ya nuhu ai baya cikin wannan yaron baya cikin iyalanka ai tunda bai yi imani da kai ba bai yadda da kai ba ai baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih ai innahu amila amalan ghairu salih kenan ai ya aikata aiki wanda ke ba na kwarai ba yi to fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai inni a'izuka ina maka wa'azi ya kai nuhu an ta kuna min jahili na karka zama cikin jahilai wannan faɗa ne nasa na cikin samala amma da bai bi Allah ba dubai da Allah ya raba tsakaninsu to haka Allah ya yi alkawari malamai suka ce wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa zai iya yiwa Allah ya jarabi mutum shi salihi ne Allah ya jarabe shi da ɗa kuma fasidi yes salihi ne na kwarai amma kuma ɗansa ya zama mabarnaci to wannan baya taɓa kimarsa ha kada a ga mutumin kirki a ga ɗansa ya zama ɗan ta'adda ko ya zama ɓarawo ko ya zama mashayi ko ya zama mazinaci ko ya zama kaza a ce wannan wai ya taɓa kimar uban ko ya taɓa kimar uwar to ba ga annabi nuhu ba ba ga ɗansa ba shi yana musulmi ɗansa yana kafiri Allah ya jarrabe shi ga mata kuma wa zaraba Allah masana lillazi na kafar ra'ata nuhin ko? wa ra'ata lut mata annabi nuhu da annabi lut annabin Allah Allah ya jarrabe shi matar kai matsala ashe zai iya yiwa ka zama mutumin kwarai ka zama mutumin kirki kuma matakka ta zama mai mabarnaciya wannan baya taɓa kimar mutum wataƙila ya yi iyayensa shi mutum ne mai ibada shi mutum ne mai bauta shi mutum ne mai son Allah shi mutum ne mai kaza mai kaza amma kuma Allah ya jarabe shi matarsa ba ta kwarai ba so mai karatu wanda yake zuwa makaranta ya san wannan baya taba kimar wani dan an ce ɗansa ya lalace za a taba kimarsa idan ya zama bai yi ƙoƙarin ya zai ya gyara shi ba kuma ya za ka yi da mutum ba yadda za ka yi da shi in kayi kayi ya gyaru bai gyaru wata ya za ka yi da shi ba ya zai da abin da zai ba wani an gaya masa ɗanka ya lalace yana shaye-shaye baya sallah baya kaza baya kaza ya ce to haka ya yi yace abin da ya zaba kenan ko yace to Allah shine shaida tun kafin a haife shi nake masa hidima bayan an haife shi na masa hidima na masa duk abin da ya kamata na yi masa na uba a iya gwargwadon halin da nake da shi na yi na kai shi makaranta na ba shi abinci na kai shi asibiti na masa sutura na masa duk abin da zan masa kuma na kashe masa duk kudin da zan iya kashe masa sai kuma ya ce ba zai yi abin da na ce ba sai je ga shiga duniya ya ce ba ni ba shi ya ce labarin sama a daina kawo min ya ce ina da wasu matsalolin a rayuwa damuwa da yawa ba zan zo kara kaina matsala ba ya je can ya ta duk abin da in ya ga dama ya zama dan wuta ma ya ce ba zan bari ya zo ya cozarta ni a rayuwa ba tunda na yi iya abin da zan iya yi to kaga wannan gaskiya ya faɗa mana annabi nuhu ya yi iya abin da zai yi ba gashi ya mai addu'a ba ya roƙan masa Allah ya ce Allah ya shirye shi ya ce Allah ya masa kaza to kai kai ya ka zo ka bari ya samu hawan jini wata mata aka kawo mun an aka ce wai tana nan ta shiga uku ta rasa yadda za ta yi ɗanta yana shaye-shaye yana ɗauke-ɗauke yana kaza yana kaza yana kaza da sauransu wai ai mata wa'azi wallahi tana gigita tana su mata waye waye an ji an auna ta zuciyarta tana kumbura tana kan ce hajiya ki kwanta fada hankalinki ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya baki suna nan ƴaƴan nan kin yi iya abin da zaki to dan me zaki zo ki kashe kanki ko ki jefa kanki cikin ciwo da cuta akan nan iska haka ne mana tunda shi bai ji tausayin ki ba kuma shi bai yi hankali ya san ya kamata ba kuma ga wasu 'ya'yan tunda ya ga abin da ya zaba zai yi ki mai addu'a Allah shi da shi amma ki daina kin bacci saboda damuwarsa ki ci abincin ki mai kyau ki rufe kofa ki baccin ki kura shi kuma abin da ya zaba kenan shikenan kwanan nan aka kamo wani yaro daga daga wata jiha iyayen suka kira ni cewa gashi nan ya je yana shaye-shaye yana sace-sace yan yaro ne karami matashi wanda in ka masa elbo guda ɗaya ka buga shi a jikin gini ba zai ɗaga ba amma iyayen suka ce ya gagare su bayan da za su yi kaza kaza kaza kawo mun shi na ce kai na ce kai don me yasa kake shaye shaye me yasa me kake su me ka rasa ya ce babu me yasa to kake shaye shaye kake sace sace ce wallahi wai wata ce ta yaudare shi wai wata yake so ta dalilin ta ya kama shaye-shaye ta dalilin ta yake sace-sace na to ba sai ka je ka aure ta ba tunda kafira kake so ai ba sai ka yi sata ko ka yi shaye-shaye ba san ta kake baka tattayo da rai ka to ka aure ta mana sai kada ka yace a nace to yaya zaka bari ta yaudare ka ta raba ka da ubanka ta raba ka da uwarka ta raba ka da Allah ta raba ka da manzon Allah na ce karka kashe rayuwarka ka lalata rayuwarka tun daga yanzu na ce yanzu wanda ya bi Allah ma ya zama mutumin kirki ma ya kare da duniyar nan kamai lallaba fa ake yi fa ka zama mutumin kirki ma ka kiyaye yaya ba Allah musallim sallim kake ba na ce yanzu duk iskancin da zaka yi shekara nawa zaka yi kana iskancin akwai lokacin da ka yi expire ko zaka yi iskancin ma ba wanda zai waiwaice ka saboda lokacin ka ya riga ya kure na ce to ya kamata ka sani ka ganka na ce wallahi in ka mutu Allah ya kona ka shiga wuta ba mu da asara ba don wani ya mutu ya shiga wuta kai me asara ka kai ba ka da wata asara shi ya jawo kansa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha haka qur'ani yace kawai kara ce ake maka da mutunci wai dan kai ma ka shigo ka samu rahama amma in ka ki ka bi Allah ka ce shedanci zaka yi in ka je ka mutu ka shiga wuta waye asara kai kai asara ka jefa babanka cikin hawan jini ka jefa mahaifiyarka cikin hawan jini wai kai wai ka zama dan duniya to ba ka bi guguwa ka zama dan guguwa Allah kuwa ba daidai wannan duniyar bace malam daidai take da kowa wallahi daidai take da kowa zaka gama zagaye zagayenka kuma sai ka zo ka nemi sa'ida ce gaskiya ne gaskiya ne ce to ka tuba kawai ka tuba ba wani maganar rarashi kawai ka zama mutumin kirki a dole kawai in ko baka yi ba shi kenan wani mutum wata rana ɗansa ya gagare shi ya zama matsala daga wata ƙasa ne ya ce da Allah ya za a taimaka masa haka kawo yaron a shi yaron kawai shagwababben yaro ne wato dan taurin kai ne kawai gata ne ya samu kawai ya shagwabi yaro karami mala sai na ce wa na ce wa uban na ce in baka shawara ya ce na ce to akwai inda ake gyara masu yagwaba Allah ai ya ci abinci ne ya ga da kudi a hannunsa yake wannan ko to ka kaurar da shi daga inda yake ka miƙa shi akwai gurin da ake dan gyaran hali haka ka kai musu shi ka dan basu na kashewa da abin nan ka tafi ka rabu da shi zai gane bambancin ubansa da wanda ba ubansa ba kuma zai gane yana cikin gata ne ko baya cikin gata ka miƙa shi kawai ka tafi hakan kuma ka yi miƙa musu shi ai da ya je ya dawo bayan wata biyu wata uku da ya dawo bai iya ganin yaron ba bai gani ba ai ya fita daga hayyacinsa malam sun sun masa seti sai gashi ya dawo ya tarar da yaro da allo a hannu yana fasa ya kafi ka humullah wai har ya iya ta da baki wai ya sha gyara ya ce baba yanzu ƙurani nake ya ce kai ne ya ce shi ne ya ce wallah bai gano ba ya canja kama da kwa koshe ke das yana wani kyalkyali yana iskanci har da shaye shaye da zai yanzu ina zai ga wiwi din da zai sha ina zai ga wannan sauransu ai malam tun da ya kama hannunsa ya mai da shi malam yaro ya da'a malam kullum yana masallaci ya hulayi network ya zo masa wato dan adam ma yana da hanyar da zai iya maganin ka ballantana allah da ya halice ka na buga muku wannan misali ne don ka gane wai in ma shaidancin mutum zai yi to samun wuri ne akwai kyalewa ake kawai akwai wanda in ka bashi shaidanin zai maganin sa wallahi zai shaidanci ba Allah ya jarraba annabi Nuhu da mata Allah ya jarraba annabi Nuhu da da haka yi hakuri amma wannan bai rage darajar sa ba yace illa man sabaqa alaihi alqawl ko illa man sabaqa alaihi alqawl minhum sai dai wanda zancen mu ya gabata ya rigaya na halaka a kansu daga cikinsu kenan bil ihlaki zaujatuhu wa waladuhu kenan kan'ana da matarsa da kuma ɗansa mai suna kan'ana amma akwai wasu 'ya'yan akwai sam akwai ham akwai yafis akwai wasun duk waɗannan ya ɗebe su ya zuba su ya ɗora su a cikin jirgin ruwa Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da annabi Nuhu sai kadan so suwaye kadan din aka ce mutane mazaje shida ne kawai duka shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi mutum shida ne kawai su ma mutum shidan da matansu wannan da matarsa wannan da matarsa su ne suka yi imani ci wasu suka ce a'a an irga mutanen da suke cikin jirgin ruwan nan sun kai mutum 70 da 80 da 78 kai sun kai mutum 78 su ne suka yi imani da shi rabi maza rabi mata Allah ce kwashe suka tafi da su sauran kuma wala tu khatibni fil ladina zalamu kar ka yi mun magana akan waɗanda suka yi zalunci zalunci anan fil ladina zalamu fil ladina kafaru bi tarki ihlaki kar ka yi mun magana ka ce wai in kyale su karan halakar da su innahum mughraquna lalle su suna cikin waɗanda za a za a nitsar da su innahum mughraqun hakan aka yi su din ya ɗebe su ne kadai suka yi imani shi a wannan lokacin mana to wannan abin da za mu ɗauka wato ba sunan shi na fiƙihu shi ne ka duba malam annabi iya fasaha iya basira iya ikhlasi iya dacewa ya ƙare shekara dubu fa ba hamsin yana wa'azi duka duka bai fi mutum kaza ne suka yi duk ba su kai mutum ɗari ba in mun ɗauki wancan ƙaulin ma duk ba su kai mutum kaza ba su ne fa suka yi imani da shi amma bai daina wa'azi ba bai daina makarantarwa ba kaga mu yanzu idan ka kwatanta masha Allah tabarakallah ai daidai gwargwado ana samun mabiya ana samun masu fahimta amma da annabawa sun ci kwakwa shekara dubu ba ba shekara hamsin ana ta fafatawa mala ana ta bugawa haka kuma suka haƙura to shine Allah ya ce masa ga addu'a da zai yi idan ya hau wannan jirgi da shi da waɗanda suke ciki an ruwaito lokacin da ya zo yana sassaka jirgin mun gaya muku a lokacin da muke tafsirin suratul hud aka yi taimai isgilanci a nuhu kuma yanzu kafin ta zama a yanzu kuma sassaka ake yi a ina za a je ne kuma ba su san ba ashe ruwa ne Allah zai sako ya halakar da su wannan jirgin shi zai kubutar da shi da shi da wanda suke imani da shi haka Allah ya saki ruwan nan shine ake ce da shi ruwan dufana an ce ba inda bai je ba a duniya saboda sun gaya wa annabi nuhu maganganu marasa daɗi suka ce ma'aukaci ne shi ai ba kowa ba ne face mutum ne bihi jinna yana da hauka yasa can yace rab innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazid zalimina illa tabara to me Allah yace malam فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نعم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين نعم إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Allah ya ce fa'idas tawaita anta wa man ma'aka alal fulki idan ka daidaita istawaita ita dalta idan ka daidaita da kai da waɗanda suke tare da kai akan wannan jirgin ruwa to ga addu'a da za ka yi faƙuli alhamdulillahi lalazi na jana min alƙaunin zalimin sai ka ce ka godiya ta tabbata ga Allah da ya kubutar da mu daga mutane azzalimai ana nufin minal qaumil kafirin daga mutane kafirai Allah ka halakar da su mu kuma ka kubutar da mu ga munan muna kan jirgi su kuma gashin suna ta shan ruwa ruwa yana mamaye su malam ya haɗiye komai wato kuna mamaki dangane da wato ruwa ruwa fa yana daga cikin abin da yake wato mai halakar da dan adam da gaggawa wallahi ruwan nan kake gani ana wasa wasa in ya rinka zuba yana zuba yana zuba yana zuba duk hanyoyin ruwan da kake tsammanin za su iya cika tab to shi kuma in yayi yawa sai ya nemi hanya ba inda ba zai taba ba tun kana sama kana ganin ba zai iso ka ba zai ta hawa zai ta hawa zai ta hawa zai ta hawa kuma duk abin da ya mamaye shi kuma ruwa cinsa yake ta ƙasa matukar ruwa ya mamaye wani abu to yana abin da ya mamaye din yana kokarin cinsa sararsa yake ta ƙasa sai dai kaga ya kwanta ya rikitar da shi kuma ga nema wa kansa hanya ai kwarai da gaske komin gini da aka yi in dai ruwa yana ratsa shi to sunansa rushashe nan da nan za ka ga farfadinsa ya samu hanya to haka Allah ya jarabe su da wannan ruwa ya halakar da mutane a wannan lokaci yace to kuyi wannan addu'a kuma ka ce wa qur rabbi anzilni munzalan idan ka zo sauka kenan wannan addu'ar sauka wancan addu'ar hawa addu'ar hawa wato ka ce alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin addu'ar sauka birki kenan sai ka ce rabbi anzilni munzalan mubarakan ya ubangiji ka saukar da ni munzalan wato masauki da zammil mim wa fathi zai ana nufin wato wuri makanan nuzuli mubarakan mai albarka zalikal inzalu wannan saukarwa mai albarka ko kuma wurin da zaka saukar da ni ya zama mai albarka wa anta khairul munzilina lalle kai ne mafi alkhairin wato mai saukar da mutane a inda ya ga dama tabaraka wa ta'ala Allah ce inna fi zalika la ayat lalle a cikin wannan almazkur min amri nuhin wa safina wa ihlakil kufari abinda aka ambata muku na kissar annabi nuhu da kuma kissar wannan jirgi na ruwa da halakar da kafiran nan kai wasu ayoyi ne dalalat da suke nuni ala kudratin lahi ta'ala akan ikon Allah da ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala wa in kunna la mubtalin Allah ya ce lalle in dinnan wato malaman nawa suka ce in mukaffafa min as-saqila wasmuha dhamiru sha'ni kunna la mubtalina lalle mu masu jarrabawa ne duk wannan abin da Allah ya yi shi ne a matsayin jarrabawa muktabirina qauma nuh mun jarraba mutanen annabi nuhu muka sau muka aiko musu shi suka saba masa muka kuma halakar da su to sai Allah ya ce summa nam ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نعم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yayi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ya gama kisa annabi nuhu zai shiga sabuwar kisa yace sannan sai kuma muka kirkirar ko muka samar da shine an sha'ana bayan su bayan mutanen annabi nuhu karnan muka samar da wasu mutanen akharina wato wasu mutanen daban su ne adawa mutanen annabi hudu kenan adawa kala biyu ne akwai adanil ula da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani akwai kuma ad su ne samudawa idan an ce adanil ula to wannan su din da aka ce al'ula wato adawan farko normal adawa afon su ne ake ce da adam ula adam adam farko ad da muka saba ji kuma su ne samud su kuma mutanen annabi salihu ne kenan akan ce da mutanen annabi hudu adawa mutanen annabi salihu ma me adawa mutane ne tafka tafka manya manya mutane an ce mutum ɗaya a cikinsu wanda ya fi kowa gajarta a cikinsu zira'i sittin wannan daya biyu uku hudu biyar kai ta kwantarwa sai ka jera sittin shine gajeren cikinsu yanzu ka dan gwada wannan fila ka ga zira'i nawa za ta baka ba ta wuce goma ba in mata kai to sai ka watsa wannan wajen guda bakwai shine gajere a cikinsu zabga zabga lokacin sanyi lokacin zafi sai su rinka zama a farfajiyan ƙasa haka su gina gidaje su yi benaye su daman gidajen su bene ne saboda ba za su iya zama a gida ƙasa ba dole dogo dogon gida ne in ba haka ba in yi zo yin kurawa zai miƙe zai rushe ɗakin gaba ɗaya idan sanyi sanyi ga su da jin sanyi kawai sai su je su samu duwatsu su faffaskari duwatsu saboda wayo na adawa wai saboda ba sa son sai su faskari dutse dutsen nan fa da hannu suke faskarar sa da hannu fa fas fas fas fas fas haka suke sarar sa sai su yi gidajen su a cikin duwatsu saboda duk iska duk sanyin da za ta buga sai dai ta bugi bayan dutse ba za ta taba su ba duka wannan ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu amma duk da haka wallahi sai da suka gare ta annabawan su bar ku ji abin da ya faru Allah ya ce summa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharin farsalna fihim rasulan minhum muka aiko musu manzo daga cikin su shi yasa can Allah ce wa ila adin akahum huda adawa mun aiko musu da dan uwansu hud ga abin da yace ani abudullah ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba afala tattakuna yanzu ku ba ku jin tsoron hukubar Allah fa tu'minuna ku yi imani ya musu talla su yi imani da Allah duk wani annabi da ka sani abin da yake cewa mutanensa ku ji tsoron Allah ku bi Allah ku huta na'am sai suka ce mai
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
sai manya daga cikin mutanensa kullum in an zo bayanin tsayar da aka yi wa annabawa sai ka ji Allah ce wa qalal mala'u qalal mala'u alladhina istakbaru ko qalal mala'u alladhina kafaru min qaumihi wato dama ita dukiya ko mulki malam takan kara wa mutum ya rinka jin shi wani ne mutum ya ta kumbura shi shi kadai nuna isa yana fadin rai yana jin shi wani ne dan adam kenan amma Allah ya jarabe shi da talauci sai ka ga yayi kar eh zai zo guri ma ba a san ya zo ba shi ma bai dawo ma an san ya zo ko ba a san ya zo saboda bai da komai amma in ya tara duniya to ba zai bari ya zo wuri ba a san ya zo ba wani ya fesa wai turare mai tsada ya je kashe kudin su ya siyo turare ya zuba shi sai ya zo cin abokanai ya zo ya zauna ba wanda ya ce komai ya yi ta kokarin ya kawo wani dai uzuri da za a je kashin ta ya ce wai kunan wai ba wanda ya je wani kanshi ne a nan kudin kam sai wani ya ce to me za a ji tusa aka yi komi shi dan adam malam kullun yana so a san shi kuma ya nuna fadin rai to wanda Allah ya jarabe shi da jin girma da nuna isa da kamba mato ya shiga uku shi sa annabi ya zama to shefu kowa tawazu shefu kowa kankan da kai to manya daga cikin mutanensa mutanen annabi hud wa kazzabu bi liqa'il akhirati Allah ya ce suka ƙaryata gamuwa da lahira duk wanda ya sha duniya ya more ta ya sha giyar mulki yake shakatawa to baya so a masa magana lahira ba wasu yadda ba kai ne kake bata lokaci wai akwai wani guri wai lahira Allah ba su yadda ba galibin su ba su yadda ba su gamsu ba sun ƙaryata بلقاء الآخرة أي بالمصير إليها هدوا دلاهرة وأترفناهم الله يتي مك جيد سودا أي نعمناهم من سني كنا غانيوا كدوا فأنك تي سن قرية لاهرة كما الله يتي مك جيد سودا dan muku bayanin wannan yadda za ku gani fil hayati duniya sun karyata Allah kuma Allah ya ce muka jiyar da su daɗi a rayuwar duniya sai suka ce ma haza illa basharun mislukum wannan hawa kowa bane face mutum ne irin kun ji an daɗe maimaita wannan kalmar ko annabi nuhu ba an gaya masa ba to annabi hudu ma gashi ma haza illa basharun mislukum ai wannan ba kowa bane mutum ne irin ku shi mahasadi in yana so ya zage ka sai ce kai kai ai kai ba kowa bane ai da kai da mu duk ɗaya ne ai ko da Allah ya fifita ka a kansa da ilimi ko ya fifita ka a kansa da wani abu ai mutum ne irin ku suka ƙara masu kan da yake masu zaƙin baki ne ya akulu min mata akulu na minhu ai yana ci daga abin da kuke ci annabi hudu ai yana ci abin da kuke ci shi yake ci wa yashrabu min mata sharabun kuma yana shan abin da kuke sha wannan ayar yan uwana idan mun lura da ita tana nuna mana abubuwa kamar haka zai iya yiwa kenan mutum ya saba wa Allah kuma ya samu duniya kazzabu bi liqa'il akhirati kuma yace wa atrafnahum sun karyata zuwa lahira kuma muka jiyar da su daɗi yanzu ba ga arnan duniya ba da suke juye duniyar ku ga kasashen su malam kai in aka hasko kasashen su kai kace ba talaka in aka hasko maka amerika in aka hasko maka ingila aka hasko maka kasa kaza aka hasko maka kasa kaza na akwai musulmi a cikinsu amma suwa suke juya kasar su kafira ne amma duniya dai duniya dai sun same ta kuma sun iya sarrafa ta kuma suna more mata amma malahun fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira to ku musulmi cewa aka yi ku ba za ku samu duniyar ba akwai inda aka ce dan kayi imani kai Allah ba zai baka jin daɗi ba a'a bal imanin ma shine garantin ka samu jin daɗin aiki nam akwai jarrabawa wannan sanannen abu ne ibtila'i wannan kowa ya sani amma ba inda aka ce dan kai musulmi ne ka zauna cikin talauci ko kana cikin rashi to me yasa yau kasashen nan na kafirai galiban kasashen su sun fi na musulmi jin daɗi a zahiri fa jin daɗin zahiri nake faɗa ba na zuciya ba ginin ƙasa sai sun hau motoci sun gama su turo mana mu hau sai sun gama saka riguna sun gama su jefo mana mu dauka sai sun gama amfani da talabishin mu je mu siya mu liƙe ga sallah ga la ilaha illallah ga saka gwanjo ya kamata mu tambaya sai sun gama yayi da mota sai a kawo mana su mutane ne mu mutane ne har keke fa akwai dan kwatano sai 'ya'yansu sun gama hawa kekuna sai a kawo mana su muke kwafa ai an yi kaza a amerika ai mu ma za mu yi kaza a kasar mu ai an yi kaza a ingila ai mu kaza amma waɗannan amerika ingila dinnan kuma su ne a gaba wajen faɗa da allah to me sirrin wato sirrin shine yan uwana musulmin suna da'awar musulunci a baka galiban amma aiki ya gagara don haka sai Allah ya bar lamarin duniya iya gaskiyarka iya ƙoƙarinka iya dabararka iya kazaɗinka iya samunta misali yanzu su idan ka duba rayuwar da suke yi sun fi mu kiyaye doka sun fi mu yin gaskiya a tsakaninsu ba wai gaskiya a tsakaninsu da Allah ba bature kaga dai bature ne to insha Allah da wahala ya cuce ka kaga mu ne aka ce mu daina cin amana mu daina yaudara mu daina ha'inci ko to sai muka ajiye nassin cin amana da yaudaran ba mu aiki da nassin amma turawan kafiran su sun fi mu aiki da wannan nassin idan kaga kasar su yadda suke gudana kai ka ce da qur'ani da hadisi take gudana kula da hakkin mutane za ka ajiye motarka ta kwana a bakin titi tana da riba wanda zai dauka ya ma dauka da kansa sai ya dawo da ita wani dalibi yake ga mai yace wallahi malam zaka je irin mall mall irin shaguna manya manya zaka sai kaya idan bature ya san nan da sati dai za a yi discount sai bature sai ce ma karka siya yanzu in dai ba matsuwa kai ba karka siya nan da kwana biyar za a rage kuɗi zai zama rabin farashi ka je ka dawo ka siya mu yanzu ya muke idan ka san ma za a rage ɓoye shi za ka yi ka ɗauka ka ajiye ga misalai nema muke yi wani abin da za mu kuntata wa ‘yan uwanmu don mu samu kuɗi ya za mu ji daɗi ba shi za mu ga mu sauro ya ta kashe mu ba da yawan mu malaria ce take kashe mu Aminu Kano da asibitin Murtala rayuwa cikin kwata rayuwa cikin wahala cikin kunci saboda ba mu da gaskiya yanzu kurin fa daga yin zanga-zangan nan saboda akwai siminti ana kawowa daga lagos akwai siminti ana kaza akwai abin nan masu sai da siminti allah ka jiyar da saƙon nan ya ji a kunnuwansu suka je suka yi ta ƙara kuɗin siminti a gaya mana wani kamfani ne ko dangote ko buwa naira nawa ya ƙara akan mun siminti ko naira ba su ƙara ba amma wani wanda bai sani ba sai je zagi dangote ko ya zagi buwa ya ce sun kara ko naira ba su kara ba wannan wani babban dila mai sai da siminti yake game ya ce wallahi malam ko ko ba kara ba tsabar mugun nufi ne kawai na yan uwa yan kasuwa aka dauka aka boye aka ta bunka siminti kudi sai da ya zama bugu naira dubu hudu da wani abu an biyar a wani wurin wannan fa dan uwanka ne musulmi fa dan uwanka ne musulmi wani bawan Allah yake ba mu labari yake gaya mana ya ce wallahi malam a ƙasar nan ya ce a ingila yake wallahi malam saboda tsabar kula da hakkin nan adam ya ce wallahi check up idan mutum bai je likita ya duba shi ba zuwa wasu watanni ko wasu satuttuka sai ya ringa ganin alaƙa wayarsa sai ya ringa ganin wasiƙa an turo mai wasiƙa kai me kake jira baka je aka duba ka ba idan ka ka je a duba ka sai an ci tararka wani ɗalibi na yake gaya mu yace ɗansa ne bai da lafiya ya buga yayi bukin zai ga likita aka ba shi karfe kaza likitan ya zauna ya ta jiransa dan shi shi kadai dan wannan yaron bai zo ba sai ga motar yan sanda ta taho tana wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo yana lekawa ga aka zo aka tafi da shi aka ce ya aka yi ba kai ka buga kai bukin ba ba lambar ka bane wani eh ai likita yana jiran yaro ya zaka bar yaro a cikin wahala in ya je mutu fa ko ya je shiga wahala ka je kai shi likita ya duba shi me yasa baka je aka je aka je aka duba yaro ba zaka shiga hakkin yaro ko shi yasa suke ce mana ba mu san hakkin dan adam ba yanzu kai akwai wani wanda zai zo wai baka je aka duba ka ba yau sai ka je masu bige ka a masu su maki ka wannan fa baturen ne wannan baturen da ke gani yace wallahi malam ina zuwa wani yazo buga mun mota ta a danja ya buga mun mota ta a danja ana zuwa yan sanda suka kewaye suka kama wancan fadan kasa ne ba suka kama shi ai sai aka tabbata shi wannan ku yace take kawai asibiti aka kai ni malam yace ba abinda fa ya same ni amma aka ne likita ta matsa ni nan wai problem you have ana daddan nashi wallahi yana cewa kada Allah ni ku kyale ni ba abin da ya same ni dan an bugi bamban mota ta ne aka kai ni asibiti bamban motar sa aka buga amma sai da aka yi shi asibiti a kwantar da shi wai an mai check up aka ta daura masa ruwa aka ta mai allurai da za su kara mai karfi aikin su kamfanin da yake aiki aka ce an bashi sati hudu ya je gida ya kwanta ya huta ya bacci sai ya recovery yace ba abin da ya same ni ya ce aka bashi kuɗi wanda ya buge masa motar nan aka karɓi kuɗi ya ce da na buga kuɗin sun kai miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyar aka bani aka ce na je ne magani saboda check up in je in ga likita in yi kaza sauran ya ce mota ta kuma aka canja mun sabuwa kar yanzu motar tana nan a waya ta ya nuna mun ce ce kaga malam motar da aka bani ya ce yanzu a najeriya ne na ce kai zaman ka wallahi tallahi nake ga maka wato idan ka ga idan ka ga abubuwa da suke yi na kula da hakkin dan adam abin zai baka mamaki yace shago zaka je shago idan ka je irin mall din nan katon mall wallahi wuri ne iya ganin ka gaba daya abincin kare ne da na mage yace karnuka abinda ake bawa karnuka abinci wallahi tallahi manya-manyan attajiran mu masu kudin wallahi ba sa ci kare da alluran kare da maganin kare da naman kare da leman kare da kashin kare da kazaɗin kare kare fa da mage ya ce tsautsayi ya sa aka ga ka buge wani kare ko ko ka karya shi wani abu a kotu za ku kare ya ce mutane da yawa suna can gidan kurkuku saboda sun buge kare mu ma ba annabi ya hana ba ya ce ya ce ya ce wata ta shiga cikin wuta saboda mage da ta daure mage ta daure ta bata bata ruwa ta sha bata mutu wata kuma ta shayar da kare ta shiga aljanna a cikin hadisi kare ta bawa ruwa yana jin kishirwa Allah ya bata gidan aljanna sai na ce to yanzu wai ni mun shugabannin mu kan wai wai ba sa zuwa ne kasashen da yace zuwa kai malam in sun wawuri dalolin su can suke zuwa yi ya ce gidaje suke ta saya kurin a can ga mutum sai sayo matansa gida kaza ya'yansa suna karatu kawai daga yaro an tura shi karatu yana karatu sai a sai mai katon gida saboda ba kudin su bane galiban yace haka suke zuwa su yawon su su shakata suna cikin kwanciyar hankali mu kuma sun bar mu da rikici da yan fashi da makami da kidnappers yace zaka gage mutum guda daya kurin wani wani wani office ya rike na yan sanda ko wani abu ya rike na na soja ko wani abu yace wallahi sai ga yana da gida ya fi 40 a Ingila hankalinka bai zai dauka ba a ina ya samu wannan kudin malam to za ga suna da titi mai kyau suna da motoci masu kyau suna da wane ne suna da wane ne amma mu fa har yanzu ba mu daina sa gwanjo ba sai bature ya shekara bakwai takwas yana sa wando shi za a je a lodo mana shi a cikin dila mu zo mu dauka mu ci gaba da sawa wani ma sai tare za ku mutu ma wanda ka tafi tare da shi motoci sai sun gama hawa fa tuwaris nan fa sun gama hawa fa yace ai mu a can yawanci ba a gyara ai da mota an buge ta ko ta miliyan nawa ce kawai sai dai ka kai ta kawai gurin inshora sai a baka sabuwa shine kake ganin ana kawo moto sai ga mota ra tsiya mutum ya zo yana maka barazana ko sallama bai zai ma ba ashe accident ce wallahi alazimu wala yana gadara ya hau motar naira miliyan kaza wallahi america accident wani yaro ne ya dauke ta ya buga ya bugi falwaya kawai shikenan aka yi condemn ɗinta sai su je su kera ta su gyaro ta su tasa a kwantina su zo suna zagin mutane suna hawanta a nan gurin su can ba wani wani wani bata lokaci ana ana ana ba to ka gani wannan kafirai ne suna kula da hakkin dan adam suna taimake shi kuma ba su ba su yin sata in ma suna yi bata fito fili ba yanzu obama ka tambayi a ina obama yake wallahi sai a nuna ma obama yana kofar gida a banzan bazara iya zaune yana lido ba kowa da yake gadinsa allah shugaban ƙasar amerika ko kaga obama ya fita yawon shakata daga shi sai karansa sai karamin yaransa suna wasa ko suna bal da shi rigarsa noman riga kaga obama a shago yana sayan lemo yana sayan ayaba shugaban amerika mufa ko kansila ya taba yi sai dai kaga yana yalla bai saboda ya ya shaki kaya ballantana gwamna ballantana sanata ballantana kaza su ka shugaban kasa ne zaka ganshi wallahi normal a bakin titi yana hawa karamar mota yana yawo former president saboda su kawai burin su su yi mulkin su taimaki al'ummanmu mu ku burin mu mu yi mulkin mu saci kudin al'ummanmu ya kashe mu sai ya kashe mutane fiye da na ƙauyen su ma yawa ya hau kujera ya zo ya mulke ku a dolin dole shi yasa ba ma jin daɗi ba mu da asibiti sai dai mu ɗebi 'ya'yanmu mu kai su mu ɗebi matanmu mu kai su mu je su haihu a can mun kashe asibitocinmu jami'a wai yau a najeriya an na neman shekara guda wai a rufe duk duniya ba inda ake wannan in ba Najeriya ba duk duniya yajin aiki akan son zuciya kurin na wasu kasan nan tana da kuɗi ba ba ta da kuɗi ba ku biya su kuɗinsu a je a ci gaba da aiki ku gyara jami'o'in nan ɗalibai suna karatu a jami'a ba banɗaki suna karatu a jami'a babu tiyatas wurin lacca suna karatu a jami'a ba wadataccen admission ku yalwata abin nan ku yi abin nan an takura mutane wasu kawai suna nan suna shaƙe kuɗin saboda galiban 'ya'yansu suna ingila suna london suna kaza suna karatu sai a shekara biyu uku wallahi ba su dawo da jami'o'in nan ba saboda ba su da asara wannan in yana nuna wato muna tafiya akan wani tsari baki to ya ishe ka wallahi misali yanzu duk wata kwaleji a rufe take a ƙasar nan duk wata jami'a a rufe take a ƙasar nan ba aiki nawa nawa ne malaman jami'a suke bukata nawa nawa ne jami'o'i suke bukata kudin nawa ake bukata habi as kudin su muna koma a ci gaba da aiki ilimin mu da ilimin ƴaƴan mu bai fi komai muhimmanci ba a banzan bazara ma ake barin wani yazo ya sace kudin wallahi mutum ɗaya sai ya sace kudin da jami'o'in Najeriya gaba ɗaya suke bukata ba gashi nan muna gani ba ya ubangiji ka kare mu ku face amin Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da miyagu ubangiji Allah ka taimake mu akan su ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah mu ma ka dan dandana mana dan jin dadin nan ko yaya ne ne mu ji a duniya mu ji kuma a lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk